يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم عما بعد فيا أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر uwa kamar yadda aka sani mun tattaru a wannan jiha mai albarka ta Bauchi a wannan babban gari na Bauchi makasudin haduwa kungiyar mu ta jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatus sunnah ta kasa da kasa ƙarƙashin jagorancin shugabanmu shugaban wannan ƙungiya na ƙasa fadilatu shekul doktor imam abdullahi balalau ta shirya tsari na samina a ƙarƙashin majalisar agaji ta ƙasa wadda babban daraktanta na ƙasa yake jagoranta a ƙarƙashin wannan ƙungiya shehin malami injiniya mustapha imam siti inda aka shirya samina ta kwanaki uku ko ko hudu a wannan gari mai albarka wanda an fara tun daga 18 ga wata har yau 22 ga wata inda gobe ne insha Allah ta'ala ake ainihin wato rufe wannan samina to shugaba ya ba da umarnin cewa a shirya gagarumin wa'azi na ƙasa a daidai wannan lokaci da muke saboda ya dace da ainihin wato wannan samina da aka gabatar Allah maɗaukakin sarki ya saka wa shugaba da alkhairi kamar yadda kuke gani wa'azi kusan kowa ya fito ga shugaban ƙungiyar jama'ati za ta bid'a wa iqamatu sunna na ƙasa ya shigo wannan fili fadilatu shaykh dr imam abdullahi balalau shugaba muna maka barka da shigowa Allahu akbar Allahu akbar tare da shugaba akwai shugaban majalisar malamai na ƙasa shehin malami fadilatu shekul doktor ibrahim jalo jalingo ɗan madina ba abin ka bashin hujja akwai sakataren wannan ƙungiya mai albarka na ƙasa da ƙasa shehin malami mahaddacin alkur'ani mai girma malamin da ya shahara ya yi suna wajen haƙuri da juriya wajen rashin yin rabi ga kowa shehin malami a doktor muhammad kabir haruna gombe maganin ɗan bidiya allah ya ƙara wa rayuwa albarka akwai mataimakin shugaban ƙungiya na ɗaya na wannan ƙungiya mai albarka shehin malami uba fadilatu sheikh Uthman Isa Kaliyawa Gombe akwai shehin malami fadilatu sheikh Habibu Yahaya Kaura Katsina shugaba yana tattara da sheikh Aliyu Abdullahi Talax daraktan kam'i da wallafa na ƙasa shugaban majalisar malamai na jihar Kaduna shugaba yana tattare da ainihin wato shehin malami Dr. Abdulkadir Sale Kazaure, sakataren zakka da wakafi na ƙasa, sauran malamai za ku ji su ɗaya bayan ɗaya bai in tsallaka majalisar alarammomi ta ƙasa inda shugaba yana tare da mataimakin shugaban majalisar alarammomi na ƙasa alaramma Ahmad Ibrahim Sulaiman Kano. Shugaba yana tattare da sakataren majalisar alarammomi na ƙasa alarama nasiru salihu wando da sauran alaramomi ga sunan nan kusa da ni sai dai salatin annabi Allahu akbar insha Allahu ta'ala bari yi amfani da wannan dama in kira ɗaya daga cikin shugabanni masu wa'azi a mataki na ƙasa da jiha ɗan kwamitin da'awa na ƙasa shehin malami malam abdurrahman imam bauchi ya zo ya fara yi mana nasiha insha Allah ta'ala tare da shi bari in tafi gabacin ƙasa in tafi jihar maiduguri jihar borno afwan in kira alaramma abbas maiduguri ya zo ya karanta wasu ayoyi na alkur'ani kafin isowar malam abdurrahman Allah maɗaukakin sarki nake roƙo ya taimake shi ya yi mashi jagora Allah ya daidaita harshensa Allah ya amfanar da mu abubuwa da za mu ji shekana tafaddal mashkuran ma'ajura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال لا أحبين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتده ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwarmu da kuwa wannan yammaci ta asabat ashirin ga watan jimada al'akhir wanda bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wadda ya zo daidai da yammaci na 21 ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya. Mun haɗu a wannan masallaci mai girma, masallacin Juma'a na gwallaga a nan cikin garin Bauchi. Munasabar da ta haɗa mu, munasaba ce ta wa'azin ƙasa Munasaba ce ta wa'azin ƙasa ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatis sunna tarayyar Najeriya wadda kuma abin ya haɗu da kuma kamfin na 'yan agaji waɗanda suke 'yan agaji na wannan ƙungiya mai albarka waɗanda su ne sainin na wannan ƙungiya kuma mutane ne da aka san su waɗanda suka ba da jininsu da dukiyarsu da lokacinsu domin aiki wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Tun lokacin da aka kafa wannan ƙungiya suke wannan gwagwarmaya suna faɗi tashi kabiran an kabirin, waɗansu suna tafiya waɗansu suna biyo bayansu, zuwa wannan lokaci a wannan gari an samu ‘yan agaji sama da dubu goma sha shida da tsofaffi da masu dama-dama da matasa da 'yan yara mazansu da matansu babu abin da ya kawo su sai domin su ga abin da za su iya bayarwa na gudumawansu wajen ganin cewa an haɓaka addinin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan 'yan agaji sun cancanci a yaba musu sun cancanci a jinjina musu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi musu albarka baki ɗayansu shugaban ƙungiya a sheik abdullahi balalau da sakatarensa a sheik muhammad kabir haruna gombe da daraktan agaji na ƙasa duka kun cancanci yabo akan wannan gwagwarmaya da kuke yin sa na yada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan ƙasa gabar da yamma kudu da arewa lallai muna tabbatar muku da cewa waɗannan rijal na cikin wannan ƙungiya suna nan tare da ku masu karantarwar cikinsu da 'yan agajin cikinsu da dukkan waɗanda suke dangantuwa zuwa ga wannan ƙungiya za su ci gaba da mara muku baya domin isar da addinin Allah subhanahu wa ta'ala, wato ba gudu babu ja da baya. Ya ku ’yan uwa musulmi, za mu duba cikin suratun namli, mu ɗauko wani kisa na annabi Sulaiman salam wato mu ɗan duba shi, mu dubi abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana magana a kai na waɗansu abubuwa da suke buƙatan wato sa hankali a kansa musamman akan abin da ya shafi taimakawa addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkan mu'anan mun taru ne ba don komai ba, sai don kowa daga cikinmu ya ga cewa ya ba da gudumawansa ganin cewa addinin Allah ya tafi inda bai je ba. To lallai yana da mahimmanci mu duba mu gani bayin Allah yadda suka yi gwagwarmaya a cikin rayuwarsu. tare da cewa su ne zaɓaɓɓun bayin Allah subhanahu wa ta'ala, su ne Allah ya fi so a duniyan nan, amma wallahi su ma ba su zauna ba, su ma ba su kwanta ba, kai waɗansu daga cikinsu ma an kashe su a kan wannan tafarki, waɗansu kuma an kulle su a kan wannan tafarki, waɗansu kuma sun yi hijira sun bar garinsu a kan wannan tafarki, wannan yake gwada cewa kai ma ɗin ka sani cewa in dai za ka yi gwagwarmaya. domin yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala, to ɗaya daga cikin irin waɗannan abubuwa zai iya samun ka, saboda haka ka zama a kan shiri ta yadda koyaya ne ya faru da kai, ka yadda kai na Allah ne kuma wajen Allah za ka koma. Alaramma, ka dubo mana cikin suratun namli ka ɗauko mana kisa na annabi Suleiman alaihi salam.
Bismillahirrahmanirrahim. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله مدوكاكين سركي ولقد آتينا داود وسليمان علما حقيقة من بعد النبي داود da annabi Sulaiman mun ba su ilimi Allah ya ba su ilimi kuma ya ba su annabta kuma ya ba su manzanci dukkansu Allah maɗaukakin sarki ya haɗa musu wannan daraja da wannan falala wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin suka ɗaga hannu suka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ɗan uwa ka sani duk wata dama da Allah ya baka duk wata daraja da Allah ya baka darajar nan ta ilimi ne ita ce ƙololuwa, darajar nan ta dukiya ce, darajar nan ta matsayi ce, darajar nan ta lafiya ce, darajar nan ta wurin zama ce, duk wata falala da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka abinda ake bukata da kai shine ka gode wa Allah akan wannan falala da Allah ya maka. Ita kuma godiya, ya ku bayin Allah ana yin ta ne da ɓangarori guda uku. ana yin godiya da zuciya wato a cikin zuciyarka kai itirafi da cewa Allah ya maka falala wannan falala da Allah ya maka ba ya maka ne don kai gadara da shi ba ba ya maka ne don kai tinkaho da shi ba ba ya maka ne don ka gwada cewa kai wani bane idan kai haka Allah zai maka abin da yayi wa karuna Allah maɗaukakin sarki ya ce mana, Inna ƙaruna kana min ƙaumi Musa Inna ƙaruna kana min ƙaumi Musa fa bagha alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح نعم.
إن الله لا يحب الفرحين Allah ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wato qaruna yana cikin mutanen annabi Musa alaihi salam amma ya ketare iyaka a kansu ba dan komai ba sai dan ya hada kai da fir'auna saboda fir'auna dan jari hujja ne wato duk wanda ya ga cewa yana da wata dama to zai jawo shi ya makalo shi ya sanya shi cikin jama'ansa saboda haka ya jawo karuna ya jawo ainihin wato karuna ya sanya shi cikin jama'ansa sai karuna ya je ya hada kai da ainihin wato ainihin wato fir'auna saboda haka suka wuce iyaka akan banu isra'ila amma me ya faru Allah ya ce karuna mun bashi dukiya malaman tafsiri sun ce shi karunan nan shine ya roki annabi Musa alaihi salam cewa kai mana addu'a halin da muke ciki yadda fir'auna da jama'an sakiftawa suka wulakanta mu suke cin zarafin mu suke yin mana kaza mu ma Allah ya bamu wata dama don mu samu mu- mu ma mu tashi mu rike jama'an mu amma da ya tashi sai ya je ya hada kai kuma da fir'auna Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa wato dukiyar da Allah ya ba wa qaruna makullayya ki da ake bude store na kudin karuna kattai tara ne wanda suka fi aran man nan kaman biyunsa wato kattai tara wanda su ne suke dauka wannan makullin zallan makullin kawai wato Allah ya ce sai wuyansu ya lankwashe saboda nauyin waɗannan makullai la tanu'u bil usbati ulil quwwa iz qala lahu qaumuhu la tafrah suka ce da shi karka yi girman kai karka yi jiji da kai karka gwada kai wani ne ya kai wato ainihin karuna la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin be suka kara gaya masa wabtagi fi ma ata وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة نعم ولا تنس نصيبك من الدنيا نعم وأحسن كما أحسن الله إليك نعم ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين suka ce wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi abinda ka nemi lahira da abinda Allah subhanahu wata'ala ya baka na ni'ima duk wani wanda Allah ya bashi ni'ima kamar yadda muka faɗa ilimi ne Allah ya baka ni'ima ne kar kai girman kai da wannan ilimi da Allah ya baka shugabanci Allah ya baka ni'ima ne kar kai girman kai da shugabancin da Allah ya baka dukiya ne ni'ima ne kada kai girman kai da dukiyar da Allah ya baka la tafra inna Allah la yuhibbul farihin wabtagi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya abinda Allah ya baka ka nemi lahira da shi ka tashi kai aiki da abinda Allah ya baka wallahi ko karfi ne Allah ya baka kamar yadda kuke ku ɗan agajin nan ta iya yiwuwa baka da ko sisi ka zo nan ta iya yiwuwa kai baka san baka da ilimi na addini mai karfi wanda zaka iya yin wa'azi amma Allah ya baka karfin jiki to Allah ya maka ni'ima Allah yana jira da wannan karfin jikin kan ka tashi ka taimaki addinin Allah subhanahu wataala idan kana neman taimako a wajen Allah idan kana neman ci gaba cikin rayuwarka idan kana neman budi a cikin rayuwarka ka tashi ka taimaki addinin Allah da karfin da da Allah ya baka ya koyan agaji wannan abin da kuka yi na wannan taro na atisaye na sanin yadda za ku yi aiki wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala kun shiga ƙarƙashin irin wannan aya da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yan يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani in tansurullaha idan kuka taimaki addinin Allah yansurukum Allah zai taimake ku wa yuthabbit aqdamakum kuma Allah zai tabbatar da dugaduganku lalle ya ku ƴan uwa ku sani wannan tafiya waɗanda aka ɗago tafiyan nan daga gare su da yawa daga cikinsu waɗansu sun kwanta dama amma kuma abin da suka assasa yau gashi nan ya wuce tunaninsu ya wuce saninsu kuma suna nan suna samun lada daga abin da suka yi saboda haka wajibi ne a kanmu a matsayinmu na matasa mu sani cewa babu lokaci na shirme a cikin rayuwarmu babu lokaci na ɓata lokaci a cikin rayuwarmu dole mu tashi mai karatun addini mai karatun zamani mu mai da hankali da tunaninmu da ƙwaƙwalwarmu mai aiki wa addinin Allah subhanahu wa ta'ala idan muka yi haka za mu samu taimakon Allah idan muka yi haka za mu samu tabbatarwa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka suka masa nasiha suka masa wa'azi suka ce kada ya yi gadara kada ya gwada cewa shi wani ne kada ya ɗauki cewa ilimin nan wato kaman ba Allah ne ya bashi ba kaman shi ya je ya nemo kayansa kada ya ɗauki dukiyar nan kaman ba Allah ne ya bashi ba kaman shi ya je ya nemo kayansa kada ya ɗauki matsayin nan kaman ba Allah ne ya bashi ba kaman shi ya je ya nemo kayansa amma duk wa'azin da suka yi makaruna ya bi ta bayan kunnensa ne sun gaya masa cewa wabtaki fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin kar kai barna cikin ƙasa Allah baya son mutane mabarnata to amma bari ka ji abin da karuna ya maida musu da amsa me yace musu qala innama utituhu ala ilmin indi أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبلكم من القرون قد أهلك من قبلهم من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون الله يتسي قارون كويتي قال إنما أوتيته على علم عندي ya ce ni fa wannan kuɗin da kuka gani ilimina ne da ƙwarewa na na neman kuɗi ya sa na tara su saboda haka bani buƙatun wani wa'azin ku je kawai ku riƙe wa'azin ku ka san kuɗi in yayi kuɗi ko dama in ta yi dama ko mutum ko ƙarfi ne in ya ji ƙarfi ya yi ƙarfi sai ya gwada cewa fa ba fa wanda zai iya karawa da shi saboda haka ƙaruna sai ya gwada cewa innama utituhu ala ilmin indi sai Allah ya ce awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashadd minhu quwwatan wa aktharu jam'a wa la yus'alu an dhunubihim al-mujrimun Allah ya ce shi bai gani bane mutanen da suka fi shi karfi mutanen da suka fi shi karfin dukiya mun halakar da su kafin sa to wannan yana yin mana nuni da cewa idan Allah madaukakin sarki ya mana falala daga cikin falaloli abinda ake nema mu yi abinda annabi Dawud da annabi Sulaiman suka yi wa qala alhamdulillahi allazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita mu wato ainihin da falala sama da mu'minai da yawa domin duk wanda Allah ya bashi manzanci wallahi Allah ya gama zaben sa Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas Allah ne yake zaba daga cikin wato ainihin mala'iku ya zabi ɗan aikensa hakan nan daga cikin mutane ma ya zabi ɗan aikensa idan aka ce kai ne ɗan aikan wato Allah tabbas Allah ya maka falala wanda bai yi ma wani ba a bayan ƙasa in ba irin ka ba saboda haka aya ta gaba alaran ma
فخرج على قومه في زينته can da aka koma وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير نعم وأوتينا من كل شيء نعم.
إن هذا لهو الفضل المبين wawarisa Sulaimanu Dawud sai annabi Sulaiman ya gaji mahaifin shi annabi Dawud a wajen wannan annabta da manzanci da kuma alƙalanci da babansa yake yi wa mutane wato ainihin a gidan jagoranci na sarauta da ke yi sai annabi Sulaiman ya gaji mahaifinsa wa qala sai yace mene ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa at-tayr ya ku mutane ku sani mu an sanar da mu zancen tsuntsaye an tsuntsaye suna magana muna jin abin da suke faɗa ullimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay kuma an ba mu dukkan abin da zai karfafi wannan mulkin da muke yi an ba mu dukkan abin da zai karfu- kar- karfafi wannan jagoranci da muke yi na alƙalanci tsakanin mutane wa utina min kulli shay inna hadha lahu al-fadl al-mubin yace wallahi wannan falala ne mai girma daga wajen Allah ka duba yadan da wa'annan bayin Allah suke mayar da falala wurin Allah kowane lokaci in sun tashi magana ba sa gadara ba sa gwada cewa su wasu ne suna mayar da falala ne wurin Allah maɗaukakin sarki haka ake son kowane mumini ya kasance aya ta gaba yau وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم wa يوزعون bushira li Sulaiman junuduhu Allah ya ce an ta an hada wa Annabi Sulaiman rundunansa wato shi Annabi Sulaiman ba kaman wani sarki ne cikin sarakuna ko shugaba cikin shugabanni a duniya ba wato shi yana da runduna runduna na sojojin da waɗanda suke raka shi wato ba wai daga mutane ne. wa bushira li Sulaiman junuduhu min al-jinn daga farkon su na akwai rundunan sojojin aljanu To kaga duk wanda aka ce yana da sojoji kuma sojojin ba a zai ba su wannan mulki ya karfe domin su an da nuna mu idan suka ga dama za su yi nan su rika kama kuɗaɗɗen ruwa mai ƙarfi wannan da kuma ɗaki a kayi idan kun zo da kanka yaki da kaza duk ba za ku sani ba kana zaune ne sai ka ga kawai yaki da ya faɗi domin ba ka san wanda ne zai zo yanke ka ba to Allah ya ce wa musulunci sai ma da duk mutum jini wal insu wato an haɗa maka juna na aljanu da aljanu mutane wasai da kuma aikin wato tsaye ko kuma zango suna masa rakiya dan sai kuma yana rakiya to da ka kawai kai tsaye babu abin da yake tattare da shi sai waɗannan runduna ta ko ta ina ana kewaye da shi wannan yana gwada maka cewa Allah ya ba wa annabi Sulaiman mulki irin wanda ba zai ƙara ba mu wani ba a bayan ƙasa. shi da kansa ya yi addu'a ya roƙa cewa ya Allah kada ka ba ma wani irin wannan mulki da ka bani kuma Allah ya yi alƙawari saboda haka annabi Suleimanu ya tafi da irin mulkinsa mulki ne waɗanda suke masu gadinsa aljanu ne mulki ne wanda suke masu gadinsa mutane ne mulki ne waɗanda suke masu gadinsa da tafiya da shi tsuntsaye ne Allah ran aya ta gaba حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون hatta idza atau ala wadin nam har sai da yazo wata mamlaka ta tururuwaye wato wani babban gari wanda garin nan na tururuwaye ne wannan tururuwaye anan suke yin koman su akwai sarauniyar su akwai shugaban su sarauniya ce mace wadda ita ce take jagorantar su hatta atau ala wadin namli lokacin da ita wannan shugaban ta hango su ta hango annabi Suleiman da rundunansa sai ta ce ya ay- ya ayyatu hannamlu dukulu masakinakum ya ku taran wato tururuwaye ku shiga gidanku kowa ya shige gida kowa ya shige gida wannan yana gwada maka shugabanci dole ne wanda yake shugaba ya rinka la'akari da waɗanda yake shugabanta duk abin da zai cutar da su ya yi ƙoƙari ya kare su duk abin da zai cutar da su ya yi ƙoƙari ya ankarar da su domin su ɗau mataki a kan abin da ke zuwa musu wannan abin annoba ne wannan abin cuta ne wannan abin farmaki ne duk abin da zai zo musu akwai buƙatan shugaba ya zama ya fi su hangen nesa ya zama ya fi su ankara da abin da ke gudana don ya gaya ma kowa ya shiga hankalinsa wata rana an ji ƙara a cikin garin madina hankali ya tashi mutane suka fito sahabbai an fito ana dawur-dawur menene yake faruwa yaya ne me yake gudana sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wata doki ko sirri babu da rawani yana dawowa yana ce jama'a ku koma mun duba babu komai jama'a ku koma mun duba babu komai jama'a ku koma mun duba babu komai haka ake bukata saboda haka annabi Suleiman alaihi salam kaga abin da yake faɗa yana cewa wato tana gaya musu cewa ku tashi ku ta ku shiga gida- gidajenku la yahtimannakum Suleiman wa junudi wa hum la yash'uru kada annabi Suleiman ya zo ya tattaka ku da shi da rundunansa alhalin ku wato bai san kuna nan auren ba Nabi Sulaiman fatabassama dahikan min qawliha yayi dariya daga magananta wato ainihin game da abin da ta faɗa saboda haka sakon da muke so mu isar zuwa gare ku ya ku ɗan uwa wajibi ne a gare mu mu tashi mu yi aiki domin addinin Allah subhanahu wataala wannan tafiya da kuke gani waɗanda suka assaso ta in ka ɗauke su karankata kaf ɗinsu yanzu babu su tun daga shi kansa jagora a sheikh abubakar mahmud gumi allah ya mishi rahama ya tafi ya yi aiki ya da'awarsa ta assasa wannan tafiya a sheikh ismail idris ya tafi ya yi aiki a sheikh imam abubakar ikra ya tafi ya yi aiki a sheikh muhammad mai gandu ya tafi ya yi aiki na baya-bayan nan sheikh abubakar jiro argungu ya tafi ya yi aiki wato waɗannan su ne minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alai wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum